والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر بلاي نظرا نور تعني بها في دائرة نايتي ولقد ممكن ترفعني بها إلى أسماء جدك والآية وأشهد نور تعصني بها والمسلمين إلي من دور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وتجان ضباط المتربصين وشمات الأعضاء الظالمين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da tashi taruwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junan mu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahirar mu yau asabar 26 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina 1442 wanda ya zo daidai da 8 ga watan biyar miladiya 2021 a wannan gari namu na kafancin Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu faɗa aran ma ya ja mana aya ta 39 a cikin wannan sura ta Baqara inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ma'anar ayar Allah subhanahu wata'ala yake cewa kaga wayannan wanda suka kafirce wa ayoyi nan أولئك أصحاب أولئك أصحاب النار وإن سنة ما أبو تاو جدا وتا من فيها خالدون أبو قدر ودوما أكن أكن جدا وتا معنى آية الله سبحانه وتعالى يأتي سوى وإن تتكي كافر سوى كلا وإن كلمة كافر سوى الكفر على نفسي bayan da farko da kake imani da Allah bane a'a kalma ta al-kufru tana zuwa da ma'anar butulci Allah ya yi maka ni'ima, ka kuturcewa wannan ni'imar, kafirci ne. Sosai, ai kuma kafiran da kake jara cewa kafirai din, saboda sun yi su yarda da saƙon da Allah ya turo ne, ba shi za ka ce musu kafirai ba? Amma daga cikin wasu suna yin zakka ma, wasu suna yin azumi, ko suna zuwa aikin hajjin su wanda yake shine Jerusalem, ko ba haka ba? To menene kin yin imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ya dawo ake kiran da suna kafirai ma'ana sun butulce wa sakon Allah to kalma ta al-kuf tana zuwa da ma'anar mutum ya butulce wa wani ni'ima da Allah ya mai Allah ya baka lafiya me kun kai amfani da lafiyar ka bauta wa Allah subhanahu wataala sai kai amfani da lafiyar wurin saba wa Allah Allah ya baka kuɗi me kun kai amfani da kuɗin wurin neman makanka duniyar da lahira sai kai amfani da ita wurin saba wa Allah subhanahu wataala gudun cewa ne to kalmar tana da harshen gamu tana zuwa da ma'anan kin imani da Allah tana zuwa da ma'anan kuturcewa Allah subhanahu wataala yayi maka ni'ima ka ki amfani da ni'imar sai kai amfani da ni'imar wurin saba wa Allah subhanahu wataala to kalle da wayannan ma'anonin guda biyu wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina kaga wayanda suka kuturce ko wayanda suka yi kafirci wa kadzabu bi ayatina suka kage da ayoyin mu kenan ai idan musulmi ne duk wanda yake da kuɗi yake saba wa Allah ai malamai sun mai wa'azi cewa wannan saba wa Allah subhanahu wata'ala da yake haramu sai yake jin wa'azi ai ya karyata ne ai ya karyata ne ai karyatawa ba sai ka fito da baki ka ce kai karya ne ba a aikin da za ka yi shi yake nuna cewa ta karye ta wannan sabon. Misali, a kasar Hausa, ya shahara mutanen mu suna cewa, kai mun Allah ya isa. Saboda ka kai mun Allah ya isa, Allah ya sa ma in ka mun Allah ya isa, ka samu wurin da za ka zauna a jikina. To mu wai Allah ya isa da yake kai shi suna da yawa. Da wannan kalmar take nunawa, kai tsaye tana nuna cewa bai yarda da Allah bane ba. To eh, haka ne mana shi ne sabon aiki shi ne implication din cewa kamar Allah ya isa ai da ba ba wai ya yarda Allah ba kenan cewa shi ya yarda Allah ya kama shi Allah ya hukunta shi Allah ya mai azaba shi take cewa kamar Allah ya isa kai Allah ya sa ma Allah ya isa za ta iya samun wurin zama a a ƙasar hausa ne mutum zai gaya maka ya kuɗa baki ya ce maka mun ci dubu sauran sai ci abu da suke nufi kenan ai ma'ana baka imani da Allah bane a a baki ka yi amma a kudurce baka yi ba tunda ka faɗa ka cuci mutane su sauran ma sai yake to kawai kenan sauran ba abin da zai hana ka cuce su ko ba haka bane ba abin da zai hana sai dai sai to sai in Allah ya kawo wani escape now shi za su iya kubuta ba za ka iya cutar su ba abin da kake nufi kenan to a kaga wannan sai sai mutum da ya so ya ce ba Allah ba ya yadda akwai Allah amma kai me za a mai me za a mai to wannan kalma yana daukar haka to idan ka dauka akan cewa ana magana akan wanda ba su imani da Allah subhanahu wataala ba ne wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyi da muka aiko manzannin mu da shi mu'jizozi kamar annabi Musa alaihi salatu wa salam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ayoyi guda tara wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin faqal bani isra'ila iz ja'ahum faqala fir'aun inni la abuduka ya Musa mas'ura ko Allah ya ce mun bai wa annabi Musa alaihi salatu wa salam ayoyi dai dai dai dai dai har guda tara daga cikin wayannan ayoyin guda tara Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin su fa arsalna alaihim tufana والجراد والقمل والجفاجع والدم آيات مفصلات فاستكبروا an turo musu ruwan tufana an turo musu ruwan kwani an turo musu ruwan fari an yi musu ruwan jini amma duka wannan bai sa wa'annan mutanen sun yi imani da Allah ba to wannan yana daukar haka man tarawi Allah subhanahu wataala ya kara masa lafiya Allah ya ji da rahma a gare sa yake cewa wayanda ba su yi imani da Allah ba, duk ƙoƙarinsu shi ne su koya Allah, su koya dukkanin abin da zai haska wa mutane cewa akwai samuwan Allah, ko ba abin da za ka yi ba kenan. Sai yake cewa, to wannan kuma gajiyar da kansu ne, gajiyar da kansu ne, domin yana ƙara tabbatar musu cewa duk lokacin da suke ƙoƙarin su koya samuwan Allah, to suna ƙara bayyana wa duniya cewa akwai Allah ne. Domin in babu abu bayan da za ka ce za ka koye shi. Ko? Yanzu babu kuɗi a junka za ka rika koye ma mutane kuɗin? Ai, ba za ka koye ba. Domin dama babu. Amma inda kuɗin ba za ka kana ɗan kaba kaba da shi ko? Da ka ɗan shiga kasuwa ka wani ya ɗan zungure ka zai? Ya dai malam. Ko? Ya dai. Da ka ɗan yi gaba gaba a zai san wai ba wai ana bin ka ne ko ba a jinka. ko balantana yanzu da abubuwa ta kara taɓa tsayewa masu zuwa kotista ko ba gawa da zarar mutum ya dan shuka moto a inda an dan kara nozawa daji zai kara dan waizawa ba ba ko ba ka muke yi bane Allah ya ce mana Allah ya ce mana me yasa wai saboda akwai kuɗi a cikin da kana kokarin ka koye su har ka iya zuwa wurin da za ka yi Sama wanda bai da kuɗi ba zai tafi lafiya lau a cikin dajin kan shi tsaye ya san ko da zai haɗu da mazajen daji da an ce ina ki zai ta haka nan take da mai sai dai salatin kawai shi ke ka gani ko imamu sharawi yake to duk lokacin da wani yake ƙara ƙoƙarin ya koya wai samuwar Allah to yana gajiye da kai shi yana ƙara nuna wa duniya da cewa lalle akwai Allah domin abin da baya nan shine zaka iya ba za ka yi koyi shi ba ba shi abin da baya nan da baya nan amma abin da ke nan shi zaka yi ta ƙoƙarin koyewa duk lokacin da suka zo da wata shubuha sai ga Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan shubuha ne yake ƙara nuna musu sabuwar Allah ko mu ne a musulunce Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kowane abu da ka gani to yana nuna maka cewa akwai Allah ne in ka kalla abun sosai zai nuna maka lalle akwai sabuwar Allah ne ko misali yanzu gashin kansa gashin kansa wannan yana nuna maka sabuwar Allah domin za ka aske ni da ni da kai ne za mu je mu fara kuɗi ba mamaki ba kuɗi za mu bayar a aske mana ko amma ba za ka san lokacin da yake fitowa ba wane ne yake fito da wannan zaki baba na ne mama na ne mata na ne yara na suke taruwa su da izo shi waye yake fito da shi Allah kallon bumbanka kai ne za ka zauna da yanke jin baku amma da za ka ta kallo haka kullum ba za ka lokacin da yake fitowa ba me yasa yana nuna maka samuwan Allah fanka da kalle da ke juyawa wannan tunawan suke tana nuna maka samuwar Allah ne tana nuna maka samuwar Allah cewa da ba din Allah subhanahu wata'ala ba ba yadda za a yi ta rika yanka iska tana turo maka kira shaka ai yankan iskar take yi ban sani ba kun gano abin fanka da kake gani tana yankan iskar ne tana juyawa idan ka kalla fanka yana abin da ke juya fanka za ka ga ba a yi kai tsaye haka za ka ga ya lankwashe to sai yanka ne sai ya izo maka iskar shi ne zai baka iskar labarin Allah ba ba yadda za a yi ka baka iskar ba za ta baka ba ka kalla ko filfila da ake haɗa ma yara ba san bai yan uwa za su iya tunawa akwai wani abu da ake haɗa ma yara sai a rika gudu haka abin sai rika juyawa ya takarda ka kalla ba a yi shi kai tsaye da tsaye haka ko sai an yi ɗaya ya saba ma ɗaya domin mene sai zai rika yanko iskan yana turawa kuma yana ƙara juyawa ne haka abin yana nuna maka samuwan Allah ne yasa ba nan yake maka wa fi kulli shay'in da mu'ayatu tadullu ala annahu wahid ko mai tsaya ka kalla sosai zai nuna maka cewa lalle akwai abin samuwan Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala yake والذين كفروا وكذبوا بآياتنا dan je wayannan wanda suka kayyata ayoyinmu suka kafirci kuma suka kare kai aha suka kafirci kuma suka kayyata ayoyinmu ulai ka fa munna wannan makoman su gidan wuta ne kai tsaye kenan kamar Allah subhanahu wataala yana gaya maka ne babu abin da zai hana mutumin da ya kafirce wa ayoyina ko ya kuturce wa ayoyina sannan ya karyata ayoyin babu abin da zai hana shiga gidan wuta babu wannan abu me mafita da ni da kai mu kara yin imani da Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya tsallaka da mu a cikin ayar da Allah mu sai Allah subhanahu wataala ya ce ulaika ashabun nari hum fiha khalidun Allah ya ce abin kaddara wa dawwama ne a gidan wuta ma'ana babu ranar fita babu ranar fita ko kenan duniya ita ne take da iyaka lahira ba ta da iyaka yanzu duniya za a iya cewa za ta yi shekara kamar biliyan arba'in ta ƙare amma lahira babu wannan lokacin za a yi ta zama ne a lahira har abadan abada ba ƙarewa ko shi ne za ka ga ana faɗa ana gaya maka cewa daga cikin masu sabon Allah subhanahu wa ta'ala akwai wanda zai yi shekara miliyan arba'in a gidan wuta sannan ya fita shi ma kaɗan ne akwai wanda zai yi shekara kamar miliyan ɗari bakwai a gidan wuta sannan ya fita to da mene iyaka iyaka ne wannan amma ita lahira ba ta da iyaka saboda haka wanda zai yi shekara kamar biliyan takwas a gidan wuta shi hanyar zai yana jin daɗi a rai domin za a zo wani lokaci zai yi zai fita to irin wa'annan masu kafircewa Allah masu kafircewa ayoyin Allah da fitircewa ni'imomin Allah Allah subhanahu wataala ya ce wa fiya khalidun su abin kaddara wa dawwama ne a gidan wutan nan ba za su fita ba har abadan abada Allah ya yafe mana Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya ce da cewa يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارحبون Allah subhanahu wataala ya ce da cewa ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun ma'anar ayar Allah subhanahu wataala yake cewa ya bani Isra'ila ya ku ya'yan Isra'il اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم ku tuno ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi muku mana wa aufu bi ahdi ku cika alƙawarin da kuka ɗauka tsakani na da ku ufi bi ahdikum ni ma zan cika alƙawari na da ku wa iya ya farhabun ni kadai ya kamata ku ji tsoro na Allah subhanahu wata'ala ma'anar ayan a wurin malamai malamai ne suka ce ya bani Isra'ila ya ƴaƴan bani Isra'ila ma'ana Isra'il shi ne annabi Yaqub alaihi salatu wa salam kamar yadda Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirinsa wanda yake cewa fa Isra'il Yaqub huwa Yaqub alaihi salatu wa salam in aka ce Isra'il ana nufin annabi Yaqub alaihi salatu wa salam saboda dalilin da dalilin da ruwayar hadisin da Abu Dawud ya ruwaito wanda yake cewa da misalin sakai ya zuwa Abdullahi bin Abbas yake cewa hadarat isabatu min al-yahud wasu Yahudawa ko gungun Yahudawa haka ce al-Usaba su ne abin da ya kama daga ɗaya zuwa goma sha biyu shi ne ake kira al-usaba ko usba kisan annabi yusuf wa nahnu usba inna abana la fi dalalin ko wa nahnu usba to kalmar ta al-usba shi ne daga daya zuwa sha biyu shi ake kira usba to wasu gungun yahudawa da ba su wuce sha biyu ba sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala lahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da su hal ta'lamuna anna isra'il yaqub shin kun san abin da ake nufi da isra'il shine yaqub قالوا sai suka ce Allahumma na kwarai Allah ke ya sanar da mu wannan fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma shahid to Allah ya yi shaida nayi ma al'umma ta bayanin abin da ake nufi da bani Isra'il ko ko Isra'il na ma al'umma ta bayani akai a Isra'il kamar yadda muka faɗa shine annabi Yaqub alaihi salatu wassalam da ga annabi Ishaq shi kuma annabi Ishaq dan ne ga annabi Ibrahim alaihi wassalam babu wani annabi da aka taɓa yi wanda yake da sunaye guda biyu banda annabi yaqub da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkanin annabawan sunayen sai ne kaga shi annabi yaqub yana da suna yaqub sannan kuma yana da suna isra'il ko yana da suna isra'il a to a imamu sha'rawi ya yi maganganun haka yawa haka daga cikin maganganunsa wanda za mu ɗauka yau shine ya ɗauki wannan kalma ta isra'il din kuma yana da matukar mahimmanci ni ma ba na son mu tsallake wannan wurin yace Isra'il kalma ce wacce take guda biyu aka hada ta ko kalmomi ne guda biyu aka hada kamar yadda yan boko yanzu suke yi ko sai a dako kalma daga can a dako kalma daga can sai a hada ta sai ta bada ma'ana ko kamar misali wannan yanzu misali yanzu da su ba hada a boko ana cewa bayo ko ba ka ba bayo lodge bayo abu ne daban lodge wani abu ne daban bayo ana nufin rayuwa lodge ana nufin study saboda da jira man akwai wani ba boko haka ne ko to ita ma wannan kalma ta Isra'il Isra'il kalmomi ne guda biyu aka hada sai suka bada ma'ana kun aka ce Isra abinda kalmar Isra take nufi kamar yadda Imam Sha'rawi ya kawo a cikin tafsirinsa Allah ya saka masa alheri shine Isra yana nufin Abdul Mustafa Abdul Mustafa shi ne ma'anar Isra. An gani ko? Ko ko wani kada maka ce? Muktar, Abdul Muktar, bawa zaɓaɓɓe shi ne Isra. So, in ka ce ilu, ma'anar kalma ta ilu, ko yare ne shi kuma na Ibraniyanci. Wane yare ne Ibraniyanci? Yare na Ibraniyanci shi ne yaren annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. An gane wannan? So, in ka ce ilu, kalmar iru da yare na Ibraniyanci tana nufin Abdullahi, bawan Allah. An gani ko? Shi ya fara ga mafi yawan sunayen malariku. Mafi yawan sunayen malariku za a ga yana karewa ne da wannan iru din. Ba gano wannan ba. Mafi yawancin sunan malariku za a ga suna karewa ne da iru, iru, Isra, Jibrilu ko Jibra'ilu ko ita mu a kasar Hausa muna cewa Jibrilu ne amma asalin kalmar Jibra'ilu ne ko a Qur'an za ga haka ake rubutawa Jibra'ilu ko sai mu ko mu kace a gyara ta ce Jibrilu amma asalin kalmar Jibra'ilu ne saboda mene kalma ce ta larabci da Ibraniyan aka hada an gana wannan ko to kenan sai ya zamanto mene Abdul Mustafa ko koko ka ce Abdullahi kawai ke ce. Kenan in ka ce Isra'il kana nufin Abdullahi, koko ka ce Abdul Mustafa ko Abdul Mukhtar. Ana gane wannan? Me yasa nake son tattauna wannan matsalar? Ina da interest akan ta sosai. Saboda mutane idan sun ji an kira wani suna an ce ir sai a ce sunan wani rauhani ake bautawa ba sani ba an taɓa jin irin wannan karatun sai a ce in an ji wani bawan Allah yana yin wani lazimi an ce ya kirawo wani suna ko wanda sunan akwai ilu sai a ce wani sunan wani rauhani ne ko sunan wani aljani ne shirke ne ba haka bane rashin adalci ne wannan wannan abun a rubuce ki cewa an ce iru ana nufin abdullahi ba ya kuma gama kuka ba mun ce yana sai tsara duba ibn kathir ya kawo imamu sha'arawi ya kawo shi sa nake faɗan references ina ne ba daidai ba ne dan ka ji wani ya kira wani suna kai baka san sunan ba sunan ya kare da ilu ka ce tsafi yake ko wani aljini yake kira in ba ka da ilimi ba ka da ilimi ka haƙura a kan wannan fannin duk abin da ba ka da ilimi a kansa to dan wana ka haƙura Allah subhanahu wa ta'ala yana da mala'iku masu tarin yawa tunda Allah subhanahu wa ta'ala yana da yana da mala'ikun sa masu tarin yawa baka san sunan su ba zai yi su wayannan malaman Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sun duba wani littafi suka ga aka faɗa cewa mala'ikan da ke lura da abu kaza shine kaza dan sun amfani da shi sun yi tawassuli ajib ya na ajib ya shamsa ya ilu ko ajib ya shamsa ya ilu zai yi shi aka wakilta a wannan abin sai bawan Allah ne yayi amfani da wannan sunan nasa tunda shi ne almuwakkal akan wannan ya roki Allah ya shi an dade ana ba malamanmu da iyayenmu rashin adalci akan irin wayannan abubuwa to da haka zalunci in kai ba ka da ilimi akan abu dan Allah kai shiru kawai ka je ka nema ilimin ka je ka nema akwai mala'ikun da sunayen su ne ga ka gani Jibril Israfil Azrail ko ba mu ce duka mala'iku su ne suke da wayannan sunayen ba a akwai mala'ika Ridwan akwai mala'ika Malakul Maut ga nan to kowane mala'ika da sunan da Allah ya bashi kuma zai yi rauhanin ne in ya zama rauhani na ruwanka ko ina ruwanka tuna an ce duk abin da ka gani Allah subhanahu wata'ala ya sayyare wa dan adam ne ya yassare wa dan adam ne menene abin rigima an ka rika cewa mutum ya zama mushriki mutum ya zama kafiri ina faɗan wannan ne saboda mu da muke tasowa yanzu kar mu yadda mu fada cikin wannan tarkon dan mun ji wani ya kirawo wani suna wanda ba mu sani ba ku fara cewa ya zama kafiri ko ya zama mushriki wani gunki yake bauta ba ko wani aljanni yake bautawa yana cewa ya ya shamsa ya in Allah mun tuba Allah ka yafe mana ya bani isra'ila kuro ni'mati allati an'amtu alaykum ayan Allah subhanahu wata'ala ya ce ku tuno ko ku ambata irin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi muku babu sharawi Allah ya saka masa da yake cewa idan za idan Allah zai yi magana da musulmai baya cewa uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum baya cewa sai ne yace uzkurullah fa ambaci Allah kawai ba za a ce musulmai su ambaci ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya musu duk da ya zuwa cikin suratul nisa'i ko واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ku tuno ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi muku an ambaci wannan a cikin suratul nisa'i اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم إذ كنتم أعداء وألف بين قلوبكم وأخواتكم بنعمته واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وألف بين قلوبكم وأخواتكم بنعمته إخوانا me yasa imamu sharawi yake cewa abin da yasa su bani Isra'ila su majiyun ne, su ‘yan ‘yan jari hujja ne, sauraka su ni'ima suke bautawa, in ba a ni'imta su ba sai su budurce, ko? In ba a ni'imta su ba sai su budurce, kai an ma ni'imta, an ma ni'imta sun sun budurce ba na ba ni'imta su ba? Ko ba haka ba, za mu zo makaranta a gaba da idan Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu wata ni'ima mai girman gaske. wanda in lokacin abinci ya yi za a kawo musu kaji da zuma shi ne abincin zane a ci kaji a ci zuma in tana so ka sha ruwa shi kenan ba san yake bane ba ba an dauke maka in rana ta yi haka nan kaji za su ka faruwa daga sama mara ga zuma ana ci ana horewa in dare ya yi za a ƙara zubo da kajin nan daga sama ana ci ana morewa ga zuma ta kwararo yadda kake ganin ruwan sama na kwararowa haka saman za su kwararo ana ɗiba ana sha mana da yake wayannan mutane ƴan ta'adda ne da aka ɗau wani lokaci kawai da suka ce kai Allah wannan kafin sun yi shehu ba wannan kafin sun yi shehu to yanzu me kuke so a Allah noma muke so a yi a je a noma irin kamar su doya su dankali su gwaza to Allah yanzu ada albasa irin shi muke so Allah to ka kalli irin wayannan mutanen ni ba yanzu an ga wata mata yanzu mun ana zo mana da kajin nan ya ga gani ai ba magana ce bane ba ai ba magana ce bane kuma ya huta to amma su da kalla ni'ima ce amma su ce ba ta so to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce mu kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mu ba ni'ima muke bautawa ba mu muna bautawa ubangijin ni'iman ne wanda ubangijin ni'imar nan shine Allah subhanahu wataala ko shi ne kake gani a hadisin kursi Allah subhanahu wataala yana cewa ana ahadu an an ataqa fala yaj'al ma'i ilahan faman ittaqa an yaj'al ma'i ilahan kana ahlan an ukfar lahu Allah subhanahu wataala ya faɗa wannan a cikin hadisin kursi Imam Imam Sha'rawi yake cewa san da haka ya zaka ga shi mumin idan Allah subhanahu wataala ya jarabce shi to yana kallon har a cikin wannan jarabawar da aka yi masa ma ni'ima ne har a cikin wannan jarabawa zai yi da kai mai kuɗi ne ya sai Allah subhanahu wata'ala ya jarabta ka sai babu kuɗin to har a cikin wannan rashin kuɗin wata ni'ima ce kai ne ba za ka iya gano ni'imar ba a'a da an baka lafiya sai Allah ya taɓa wannan lafiyar to har a cikin wannan rashin baka lafiyar ma wata ni'ima ne Imam Sharawi ya cigaba da cewa yace domin mene Allah subhanahu wata'ala yana faɗa yana cewa ya kuni adam ya kai ɗan adam maritu falan ta'udni na yi rashin lafiya in ji Allah ba ba in ji ba Allah yake faɗan wannan hadisin kursi yake cewa na yi rashin lafiya baka zo ka gaishe da babawa na sai wannan mutumin ya rude wanda mutumin sai ya rufe sai ya ce ya Allah wa kai fa abuduka wa anta rabbul alamin ta yaya zan gaishe ka bayan kai ne ubangijin tarikai a ɗayan ruwayan shi ne ta yaya za ka yi rashin lafiya ya Allah bayan kai ne ubangijin tarikai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da shi amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'unhu baka san bawa na wane ya yi rashin lafiya ba baka je ka gaishe shi ba kenan har a cikin rashin lafiya a ce wata ni'ima ne Allah ya sa maka tun da gashi rashin lafiyar da kai Allah yana jingina ta zuwa gare shi wala ya yi rashin lafiya ko ba shi bane ya rashin lafiya ni ne ne me yasa da wala da wala da wala da wala ba su je sun gaishe shi ba kwanakin baya na faɗa na ce malam wane ba shi da lafiya imam musa da yawan ba mu je mun gaishe shi yanzu mu kiyaye wannan tattaunawar da za a yi da mu tsakanin mu da Allah sai Allah ya tafsiri malam wane malam musa ya yi rashin lafiya me yasa baka je ka gaishe shi ba bayan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kara maimaita maka yace haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar ne a wani ruwa yace guda shida ne daga cikin wannan haƙƙin musulmi akan musulmi in musulmi bai da lafiya ka je ka gaishe shi ba musulmi bane ma musulmi ai a wurin kalla ba za a sun gare wasu nawa bai ce dan kungiyan ka ba bai ce dan karikan ka ba sai yace haƙƙin musulmi akan musulmi in kai musulmi ne shi ma musulmi ne akwai haƙƙi akan ku wannan shi nake gaya wa ƴan uwana ɗalibai cewa da yawan mu ba ba karantarwa musulunci muke yi ko tunda kowa a nan wurin ba wanda bai haɗa da wannan hadisin ba cewa manzon Allah ya ce hakkin musulmi akan musulmi guda biyar ne wani ruwayan guda shida ne in bai da lafiya ka je ka gaishe shi yan abun farin ciki ya same ka ka je ka taya shi murna yan abun bakin ciki ya same shi ka je ka yi masa jaje in in ya rasu ka bi shi zuwa makabarta. Ko, manzon Allah ya faɗa wannan, amma da yawan mu ba ma aiki da shi, sai in ɗan ƙungiyar mu ne, ko sai ɗan in fahimtar mu ɗaya ne. Wannan ya saba wa karantar musulunci. Allah mun tuba, Allah ka yafe mana, Allah kuma ya ba mu kisan gyara. Wa kai ba a hudu kuma an rabbul alamin. أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته كلا من الله سبحانه وتعالى يجب لكن الله يجب أما علمت أن شنبك سنبا أنك لو عدته لا تاجي تاجي شيء لو أنه مسلم دبات ثلاثية لو وجدتني عنده لا ذاك تاجين أورو النمبر لا تاجين Allah ya faɗa ba shi ba. Allah ya faɗa. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Idan har a cikin rashin lafiya Allah yana sa hikima a ciki. Kenan ni da da lafiya, kai da ba ka da lafiya, a sai lokacin da ba ka da lafiya ma Allah na tare da kai. To, wanda kuma tare da Allah ya kamata ya ji tsoro, ya ji haushi. Kenan a cikin rashin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala yana sa wa mutane hikima. malamai sun yi magana a kan wa'auku bi ahad suroni mace da ta amsa a ranku wa'auku bi ahad malamai sun yi maganganu da yawa nan wurin wai wani alƙawari ne ke tsakanin bani isra'ila da allah da alƙawarin da ke tsakanin allah da bani isra'ila malamai sun yi maganganu da yawa duka an ramba ya karanta wani ko wani ma an ramba ya karanta ofi bi ahad ko to akwai ruwayan da ake karantawa wa auku bi ahadi tuwaffi bi ahadikum ta hanyar saba wannan wawan dan fatara shadda da wawan dan kuma sanya mana shadda sai ya zama to ufi bi ahadi wa auku bi ahadi tuwaffi bi ahadikum malamai sun yi maganganu a kan wannan matakai da yawa malamai na farko suka ce wannan alkawarin da bani isra'ila suka ɗauka tsakanin su da Allah shine fadar Allah subhanahu wata'ala wa laqad huduma atainakum bi quwwa ku rike abin da aka ba ku da mahimmanci duk abin da suka gani a littafin na a taura da injila to su yi aiki da shi ba tare da soja ba ma'ana a tashi wannan ayan a ce ita za a yi aiki da ita wancan ayan ba za a yi aiki da ita ba a'a shekara kaza za mu yi bashin kaza za a canza za a yi gyare-gyare a cikin littafin Allah ya ce a'a ba ma bukatar haka a mahimmancin wannan alƙawarin wasu malamai suka ce abin da ake nufi shine wala kada kasna wa kada wala kada kasna Allah Musa ga bani Isra'ila wa ba'athna minhum musnay ashara daqiqa shine wasu malamai suka ce abin alƙawarin da ke tsakanin bani Isra'ila da Allah shine matsatsa madaukin sarki da yake cewa وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه shi ne za su yi wa mutane bayani filla filla na abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu a cikin littafin su ba za ku koye su ba babu tsari suke cewa wa auku bi ahd shine alƙawarin da aka yi tsika da su a cikin littafin su cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo kuma za su yi wa mutane bayani a kansa shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana a cikin alƙur'ani mai girma wa ya qala yusuf marba ya bani isra'ila إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هو يأتي من بعد اسمه أحمد وإلى وقوع نسكة في أداء الفرائض على السنة شيني مسنيا قال جبا تجبر الله a sunna da kalla ba tun akan bani Isra'ila an gaya musu wannan ya tunanin ka akan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba yadda za a yi na rike da rike sunna da yi watsi da farilla a'a wannan kuma kalubale ne ta yadda ita ba za ka yi ta yin waziba da lazimi ka ki yin sallah ba ina ai sallan nan tana gaban wannan lazimin sallan nan tana gaban wannan waziba wannan shi ne ka'ida sai ka fara kiyaye farillanka sannan za ka je ba sunna ko ko a hadisin da ke magana a kan kuɗaitarwa kan aikata ayyukan sunnoni wanda Allah yake zaben bawa cewa wa mata karraba ilayya abdi bi shay'in min maftaratu alayhi bawa na je ta kusanta na da wani abu fiye da abin da na farlanta maka wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu bawa ba zai kushe ba yana neman kusanci da ni ta hanyar aikata nadirfili hatta uhibbahu har sai na so shi kalla ko a hadisin sai da aka fara magana a kan farilla sunna sannan aka zo kan sunna ba zai yi ka duwatsi da farilla ba ka je wai kana yin sunna kai tunanin Allah subhanahu wataala zai karba a'a dole sai ka kiyaye farillan ka kai gani akan bani Isra'ila su ma an gaya musu haka wasu malamai suka ce abin da ake nufi da ufu bi ahadi a wa aku bi ahli shine a kiyaye na dubba na zahiri da batin na dubba na zahiri da batin yanda in na ganka a fili zan mutunta ka haka nan a bayan ka ma na mutunta ka ban sani ban an gano dukkanin musulunci ba zai yi da ganka a zahiri ba ina gaishe ka ina dunkusa maka sai bayan na juya baya ba ka nan da zabe ka ko na faɗa wani abu mugu a kanka ya saba wa karantar wa musulunci in har zan iya faɗan wani mugun abu a kanka to a zahiri ma na faɗa to kuma idan kace za ka faɗa a zahiri saboda ba ka tsoro na ko ba ka tsoron shi ka saba wa aya mai girma a cikin alƙur'ani da girma da Allah subhanahu wataala yake cewa wa qulu lin-nasi husna ka faɗa wa mutane kyakkyawan magana haka Allah subhanahu wataala ya faɗa yace mutane in ya sunan shi mutum to in za ka yi magana da shi ka ga masa kyakkyawan magana shi ne manzon Allah ya ƙara maka bayani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut wanda ya imani da Allah da ranar lahira in ya tashi sai yi magana to ya faɗi alheri ne ko ya shi kenan ba haka ba alheri ba kai shi kenan ko da ba ta tsoron shi ko ba ta tsoro na to aka ce a gaba na an ba za ka faɗi alheri ba kai shi a baya na an ba za ka faɗi alheri ba kai shi dan Allah idan mutum ya sa amfani da wannan karantar wannan addinin za a samu sabani kuwa mai karatu mu ne yake kokarin isarwa can ta gargen haɗin kai da al'umma musu shi ne so ba wani abu duk sabon karatun namu ne abin da yake kokarin nuna mana ke haɗin kai da al'umma musu ba rarrabuwan mu ba Allah subhanahu wataala ya gaya mana wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kar ku tsaya kuna jayayya sai kwarshinin ku da komai na ku sai karwar sai ma a zo a je da ganin ku da kima ba abin da muka da suka mu magana ci yanzu garin da kan tsantsar Allah ya ce mana Allah ya ce mana bi yawan musulmanmu ba ma iya tsayar da ɗan takara mu kan gaya mun gaskiya duk yawan musulman ba ma iya tsaye da ɗan takara musulmi wanda zai tsaya neman kujerar kiyaman shi muna yi ni ba ɗan garin ku ba ne amma yanzu na zama ɗan garin ƙarfi da yaji ko kun ci ko kun so ni ɗan garin ne zama na faro aiki na ƙara mata hutu a nan garin ina kuma a ba za su ji ba ba za ba za da zuciya ba ka gani ko to ni dan dan garin nan ne kawai an gara wannan ko saboda haka dole ne mu tsaya koda koda a kaddara Allah ya yaje mana koda ba za mu iya ci ba amma ya zama to muna da namu da sarrafa wanda suka so suka tsaya amma ba ma iyawa ko amma su ko za su tsayar To, kagan a sai ma kagan jima yana gaya mana cewa shekara ashirin da aka taɓa yi musulmi ya taɓa tsayawa takarar ciyaman da aka zo aka tattauna haka sai ya canye amma ta canye wa sai da ya samu kuhu ba tare yawa shekara ashirin da kuma ballantana yanzu da muke da ƙarin yawa sai mai musulman suke tsayawa baya baya jamni sai wani abu ya zo ya faru da rashin jin daɗi a rika cewa a ai da ba suka za suka za suka za bayan hukun ta su sai da nan ina faɗan wannan ne har cikin zuciya na in za mu tsaya mu gyara mu tsaya mu gyara ba wani bane zai zo daga wani wuri da gyara mana ba mu da muke rayuwa a garin mu ne za mu ɗauko gyara wa'anda ba musulmai ba ba wanda ya hana su sai da nasu tattakara mu ba musulmai ba wanda zai hana mu sai da tattakara sai da ɗaya daga cikin kukan da mutane suke yi ko da musulman sun tsaya wasu daga cikin mu ne suke kware masu baya sai an gaya mu an gaya mu wani kan yana goma sai ya jiya ma ɗan uwan shi musulmi baya dubu goma da ba za ta wuce kwana uku ba ya ƙare da kaɗan sai shadda mai ɗan kyau ba shi kenan ko ka ɗan biya kuɗin ɗinki shi kenan ko ba abin da ke kashe kuɗin ba kenan da ka je sun ɗaya su da ka ji ko mai shi kenan ka biya kuɗin ɗinki dubu ko dubu to sai ne zai rage a cikin dubu goma a kan sai ka biya wa ɗan uwanka baya a zo a yi ta wahala na shekara da shekaru to liman ya kara ma wani abu bai bar tsoro ba ya ce wanda shaidar da kake siya da kuɗin da ake ba su ce tura wa ɗan uwanka musulmi baya da an yi wata bakwai shaidar ta zama ruwa kuma in ta mu tsaya mu haɗa kawunan mu mu tsaya mu haɗa kawunan mu mu yi abin da zai ciyar da mu gaba Allah ya ba mu sukan gyarawa yau ne ba su aiki da suna ta yin ba Allah ya ba mu sukan gyarawa wasu malamai suka ce wa auku bi ahadi shine ku cika alƙawura na alƙawarin shi ne ku faɗa wasiyyar da annabi Isa alaihi salatu wassalam yayi akan zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ufi bi ahadikum ni ma zan cika alƙawarin da nayi alƙawarin da Allah subhanahu wataala yayi wa bani Isra'ila shine in sun bi ta so da kafa sun cika wayannan alƙawuran Allah subhanahu wataala zai sa su aljanna wa iyaya farhabun ni kadai ne ya kamata ku ji tsoro na insha Allah wannan shi da abin da ake so mutum ya sa a ransa kada tsoron wahala ya hana su da gaskiya a'a kada tsoron wahala ya hana su da gaskiya kuma a gaskiya ko da zama sallallahu alaihi wa sallam yana bayana cewa qul haqa walau murra ka faɗa gaskiya ko mi dadin sa wani hadisi ya cewa qul haqa walau ala nafsi ka faɗa gaskiya ko da akan kanka ne sannan Qur'ani ya ja mana kulli wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala Allah ta adilu daidilu zuwa rabu da takwa kada sabani da wani ya hana ka faɗan gaskiya ko ya hana ka yin adal kai adal zuwa rabu da takwa shine mafi kusan da kusanta ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya mana ayan gaba
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تموتوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun ma'anar ayar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya bani Isra'ila ya ku yayan bani Isra'ila kun imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wanda wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar na alqur'ani musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaskanta ko wanda yake gaskata abin da aka saukar tare da su ma'ana alƙur'anin da yake gaskata a taura da kuma injila wala ta kuma wala kafirin ne kada ku zama to ku ne farkon masu kafir cewa wannan alƙur'anin wala ta taru bi ayati samaran qalila kada ku zama to masu siyar da wayannan ayoyin da taura ko ayoyin da suka zuwa cikin injila a ba ku wani kuɗi dan ku ci faɗan gaskiya wa iya ya fata ko ni kadai ne ya kamata ku tsoro na malamai sun bada maro yawa akan wannan aya malamai suka ce wa aminu bima anfaqtu musaddiqan lima ma'a yadda kuka yi imani da wancan littafin da aka saukar mu na al-taura ko ko na injila shi ma wannan alqur'anin ku yi imani da shi yadda kuka yi imani da wayancan cewa Allah subhanahu wata'ala ne ya saukar ko ai sun imani cewa Allah ne ya saukar da al-taura sun imani Allah ne ya saukar da kira to wannan al'umma da aka saukar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma su imani ne wanda wannan alqur'anin yana gaskanta abin da suke cikin wannan alƙawarin wanda Allah ne ya saukar wannan alqur'ani yana gaskanta abin da Allah ya saukar a cikin injila ko banda ababen da su ne suka yi ƙari da kawunan domin ai su a tauran da injilan sun yi discourse din shi ko sun yi kare kare kowa ya san wannan sun yi kare kare sun fi da wasu abubuwan wanda ba so daidai da ra'ayin su ba to ta abin da yake daidai ne yadda Allah ya saukar haka yake a cikin addaura to an an tabbatar da wurin Allah ne kuma an ce kai musulmi kai imani ne. ko idan ka je ka duba a cikin addaura a cikin injila ko Bible kenan za ka ga kisan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yadda ta zo a cikin alƙur'ani haka ta zo a cikin bible guri ɗaya ne kawai suka yi tsarin nan ko kisan tsoron ɗin nan nan ne kawai suka yi ɗancin suka ce wai ‘ya'yan annabin Allah wai sun sa mai wai wani abu ke bugarwa ko har wai ya bugar da wai annabi wai har ya annabi wai ya wai wai ya faɗa mu a abin ma tsoron faɗa ne yake shi ne kawai bambanci wannan tsirgin da suka sa a wurin ta yaya za ka yi tunani a ce ‘ya'yan annabin Allah su sa mai wai abun maye, har ya yi maye, har ya afka wa ‘ya'yansa. Ai, Maulana, ce ma annuwar, ai za ki na na kira. Na karanta ne. ko in ka duba za ka ga akwai ababen yadda ya zo a Qur'ani haka ya zo a littafin sai ya fi ɗan ƙari ɗan wurga wannan wani ayan kuma a share ta abubuwan ke shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum shi ma wanda yadda kuka yi imani da wancan littafin at-taura cewa daga wurin Allah ne injila daga wurin Allah ne to haka wannan alqur'ani ma daga wurin Allah ne shi ma ku yi imani wanda wannan alqur'anin musaddiqan lima ma'akum yana gaskanta abin da ya zo tare da ku wala takunu awwala kafirin ne kada ku zamanto ku ne farkon mutanen da za ku fara kafircewa alqur'ani ko wanda za ku fara kafircewa musulunci wa inda ku bayan a wurin ku akwai littafi da Allah ya ba ku wanda ku ne kuke karantawa annabin karshe zai zo yana da kaza ko wanda kuka za su zuwa cikin Bible kwamfata kwamfata din nan da ake magana a Bible yana magana kan Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wannan wannan magana yau wannan magana to wannan a ga da ko ka magana kan ko ka ba a kan bane wai ya hana ko ko to to wannan shi ne abubuwan da ka abin nan kina da wata kuma a wala ka abin nan kada ku kawai ku ne farkon kafir cewa bayan ga littafin Allah a tare da ku wani malami ya ce wala tukuru a wani kafiri bi kada ku zama ku ne farkon masu kafir cewa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bayan an riga an faɗa muku a cikin littafin wala tasaru bi ayati samaran qalila kada ku rika siyar da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala dan a ba ku wani dan lada a ce ga wani kuɗi ku canza Allah ya ce mana kamar abin da ke faruwa da mutanen mu sai ga mutum an zo an ba shi wani dan kuɗi zai koya gaskiya ko ba haka ba Allah mu ba Allah ka yafe mana wala tattabu bi ayati samara qalila bi ayati fi ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani ba cikin littafin sa wala tattabu bi ayati samara qalila wa iya ya fasabu ni ne gare kadai za mu so aya ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون الله سبحانه وتعالى yake cewa ma'anar ayar kada ku shakun da shaku da gaskiya da ƙarya alhali kuna sani wala tadrisul haqqa bil batil wa taqumul haqqa wa antum ta'lamun ku wa'inda mutane na bani isra'ila da wa'inda mutane yahudawa da nasarawa kar ku shaku da gaskiya da ƙarya ku hana mutane yin imani da wannan addini an gane wannan koko kamar yin abin da mutanen mu suke yi na yanzu a da gaskiya da ƙarya a hana mutane fahimtar menene hakikalin ɗariƙa kuma ya faruwa yanzu sai a ɗauko wani ƙarya a takuɗa ki ai kaza kaza kaza wali kaza kashi zama yake kamar tsuntsu bayan an ce kawo littafin da aka faɗa aka faɗa ka kiyawa ko ko na fiye kawowa ko na fiye kawowa to kaga an samu da ƙarya da gaskiya dan a hana mutane fahimta menene gaskiya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cikin alƙur'ani mai girma ta kowane irin siga kar ka yadda ka samu da ƙarya da gaskiya domin mene samu da ƙarya da gaskiya dabi'a ne na Yahudawa dabi'a ne na waɗanda yake ba su yi imani da Allah ba su ne ware Yahudawa da Nasarawa kai a matsayin ka na musulmi da kake karanta alqur'ani Allah ya gaya maka wannan wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun kuma koma kuna koyi gaskiya ga hakikalin gaskiyar amma a koma ana koyewa kaga wannan aya tana magana akan yahudawa amma kana dauka yanzu ne da mu ake yi mutanen da muke rayuwa yanzu ga shi mutum ya karanta littattafai da yawa wanda suka ce gashi gashi gashi gashi gashi ga hakikanin musulunci sai mutane sai su koma suna gabatar da wani abu wai shi ne musulunci ko yanzu duk mutumin da zai zo ya kamo wani ya yanka shi ya ce shi ne karanta musulunci kai za ka yi da wannan musuluncin da yake cewa daga sadaukar da rai kwara daya daga salwantar da rai kwara daya ake cewa daga salwantar da rai kwara daya gwamma maka je ka rusu ɗakin ka'aba rai kwara daya daga sadaukar salwantar ka kashe shi kai sanadiyyar mutuwar shi Allah ya ce gwamma maka je ka rusu ɗakin ka'aba haka manzon Allah ya ce saboda girman laifin yawa rama saboda girman laifin da rai daya a kashe shi rai daya gwamma a je a rusa ɗakin ka'aba kama mutum sai ce wai shi musulmi ne sai ya kawo musulmi kuma ya yanka shi kusan shi nan da yake yi ko ko bidan zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa annama qatala an-nafs jami'a Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani cewa tuni mun riga mun rubuta cikin daban da muka turo tun kafin zuwan kalan Muhammad cikin daban da aka bai wa bani Isra'ila cewa duk wanda ya kaje rai kwara daya daidai yake da ya kashe duka duniyar kamar kake to dai za a ba shi duk mutum da ya kashe duk duniya gaba daya a kawai sai wani ya zo cikin dare ya yanka wani ko ya zo da bindiga ko ya harba mutane ba ne kun fari ba baki Allah ya ce ka kalla wannan aya da zuwa kan suratul nisa ko ma ina suratul nisa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man ahyaha faka annaba a yanzu duniya wanda ya raya rai kwara daya to kamar ya raya duniya ne gaba daya kai sanadiyar tsiran rai kwara daya to za a baka ladan kamar ka tsiratar da duniya ne gaba daya to amma mutane da yanzu kan tara musulunci muke yi kuwa Allah mun tuba Allah ka yafe mu Allah mun tuba Allah ka yafe mu a haka ne za ga wani musulmi yana bada fatawa wane da wane ko ƴan kungiya kaza jinin su ya halatta saboda bambancin fahimta musulunci muke yi wannan ya nuna ba musulunci muke yi wani abin da muke yi daban Allah ya ba mu iko gyarawa Allah mu tuba Allah ka yafe mana wala tan islamu bil batil wa takum al haqqa wa antum ta'lamun ina da za mu za mu za mu fara a wannan aya saboda lokaci ya riga ya kuma ga ma'aikata sun yi ƙara su abin da za mu yi ɗauka kina a cikin mu na yau abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yaje mana za mu haɗa tambayoyi ɗaya biyu haka in akwai in kuma babu sai ne a fara aka yi a cewa yin da akwai tambayoyi da mai tambaya a akwai bismillah dan wani almajiranka yawa na
ba shi da lafiya ko kuma shayarwa da sauransu. Ciyarwar da za a yi misali idan mutum ya sha azumi a kan kuma a rana ɗaya da ke cikin da mutane a rajin wasan azumi.
ku ba da sani ba zai kai wai san faradin ko ba zai kai ba. Ai shi wanda bai da lafiya fa inda su kan ayyami ko karni. Wanda kuma rashin lafiya ba na wankewa ba ne. Shi na ka ce duk rana sai ya ciyar, duk rana sai ya ciyar, duk rana sai ya ciyar. An gani ko? mutumin da kafin lafiya a wasu ko akwai wanda ana fatan zai warke ko akwai rashin lafiyar da ba a fatan warkewa rashin lafiyar ya riga ya zama chronic misali ko kuma ulcer chronic kaga ba ba fatan warkewa wannan dai ko in ba ni imani na dan adam ba ko da da Allah sa cewa ba wani ciwo wanda Allah baya warkarwa to amma wani yawanci irin ciwon da ake tunanin mafi rinjaye dai ba kasafai ake warkewa ba wannan mutumin zai ciyar an gane ko zai ciyar ne a ranar sai ya ciyar a ranar sai ya ciyar domin a yanzu nan ne zan ciyar tun daga farkon azumi ya zuwa kwana talatin nan ko ashirin da tara ai ban tabbatar zan rayu din ko to amma ta kake in ka rayu din aka kai ku da baki sai ka ciyar sai ka ciyar in kuma ana tunanin cewa a bayar saboda mutunci yana magana kan wanda za a ba in zai yi yana bukatar abincin to za a iya bayarwa kafin faduwar rana saboda shi wanda za a baɗin ya samu dama a da sai ya girka a kunshi sai su walwala da shi.
A rana ɗaya ne ke magana. Kana- Kana da azumi da akwai azumi da wasu
Ko azumin ya riga ya wuce.
ya riga ya.
Na gane na gane za ka iya gawa da kai da Mutane a rana ɗaya na wannan adadin azumi Za ka iya. Za ka iya. Ina ta tabbas a ba ku abinci da zai ishe su a kuma sa nama a rage rai a zuwa sa nama yawa dan wata ran ce za a ciyar ne sai a kisa nama bayan kai za ka ci abinci da nama da kifi sai ka sawa wa ne kuma kula a kan tsara za a iya fitawa daga yau zuwa gobe za a iya akwai malaman da suka ce kwana uku kafin nan za a iya fitarwa akwai malaman da suka ce wata biya akwai malaman da suka ce wata farfara ba malama saboda wanda zai da shi din ya san yanzu yana alaɗe cewa abincin sallah zai da matsala kan amma da yanka na na na Koko bayan ka kare da wani ba ka a bayan ka man zai kama ba kuma ba bayan ba bayan ka kare ya ba ka ne ba ta kuma da kama wata amma ba ba ba da fara ba kuma har da an ci abu lokacin da yake a lokacin shan abu suna an ci a kame baki daga wani zuwan alfijir ko ba ne ya riga ya hudu kuma aka riga shi kama da shi da abin da ba ya wasa da ba ina ganin cikin tambaye na to ke salwa annabi kari Allah ta ko shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Muhammad sallallahu alaihi Allah ta bada wannan mutum da ta ukure ma wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ma wannan in dawo da kancin Allah ya fara wannan man ya ce dukkan abin da zai ta da hankali a cikin ba ko ka dare ko rana Allah subhanahu wa ta'ala kawar Allah ya kare da Allah subhanahu wa ta'ala sauran garuruwan da suke bai da garin kuma Allah ya tsare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin sai ta da hankalin su dare ko rana Allah ya kare jihar mu ta Kaduna Allah ya kara dawo mana da zaman lafiya da abubuwan da ke faruwa na rashin jin daɗi Allah ya kare Allah ya shirye da masu Allah Allah subhanahu wa ta'ala kasar mu Najeriya Allah ya kara zauna da lafiya dukkan abubuwan da ke faruwa na rashin jin daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare da masu Allah Allah sallallahu alaihi wasallam imamu mu muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa lafiya kama masa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa jagoranci Allah ya tuba guda da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makauniya da mu dare da rana Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alheri Allah ya wa dukiyar su albarka Allah ya wa zuriyar su albarka in ya mana Allah ya mana da alfawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai martaba Allah ya kara masa jagoranci Allah ya amfani da shi kan dukkanin abin da zai zama to alheri da shi gaban wannan gari dukkanin abin da zai zama to ba alheri ba da shi gaban wannan garin Allah ya cira hannunsa dan alfawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyar mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a cikin su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ci kowa da bukatar sana alheri duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana Allahumma bi rahmatika al-wasi'a umman wa bi sharri ma ahammana wa umman wa bi imanin kamil wa kitabi wa sunnah tawakkal لا تراد الا يا كريم وصلى الله النار والوالدين والمساجين والائمه المسلمين على احيائهم والاموات وجعل بيننا وبينهم بالقراء رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين كان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين